أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء كما ذكرت أشياء أن لتافنا المعدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم زامتاش آشافنا بوكي inda yake ce hamdullahi inda rafida isiyabil jadida wato gode wa Allah lokacin da mutum zai sa sabuwar riga ko sabon tufafi idan mutum Allah madaukakin sarki ya hore masa wataƙila ya ringa ganin kamar ba komai ba ne sai Allah ya baka tufafi da yawa ka ɗinka wannan ka ɗinka wannan wani a shekara goma ko su ɗaya baya ɗinka wani shekara ɗaya zai ɗinka su ɗaya to kai da Allah ya baka duk lokacin da ka canja har shi ma to Allah son ka yi wa Allah godiya eh saboda shi Allah da saninsa ya zaɓe ka ya baka sai bai ba wasu ba Ali bin Umar radiyallahu anhu qala ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallama علي علي على رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ثوبا أبيض فقال صلى الله عليه وسلم عجديد ثوبك أم غسيل فقال فلا أدري ما رد عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم البس جديدا وإش حميدا ومت شهيدا أظنه قال ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة an samu hadisi daga ibn umar ya dala kar tabbata gare shi sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga umar ya sa wata farar riga umar ya sa wata farar riga sai manzo Allah ya tambaye shi wannan sabuwa ce ko wankewa kai sabuwa ce ko kuma ta sha wanki ne ya ce amma ban ji mai umar ya ba shi amsa ba ban ji mai umar ya ce masa ba a ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam sabuwa ce kuko ya ce ya rasulullah wankewa ne ya ce ban ji wannan ba amma sai dai ya ce na ji kuma abin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wannan ka sanya sabuwar tufafi ka rayu kana mai gode wa Allah ka mutu kana shahidi sai ya ce ina zaton ya ce masa kuma Allah ya azurta ka wato samun natsuwa a duniya da lahira Allah ya azurta ka da samun natsuwa duniya da lahira wannan shine wato addu'ar da ake wa wanda ya sanya sabon tufafi al'umurin latina ha an ha sallasallama fil malbas abubuwan da annabi sallasallama ya hana wajen sanya tufafi sai mu karanta guda ɗaya sai mu tashi a na biyu ya ce libusu siyabin raƙiƙa au shafafa allati tubayyinu launar jasadi وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب الخفيفة والشفافة التي تظهر لون الجسد كما روى أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فعارض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المهيدة لم تسله أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه كما قال في موضع آخر منبها على هذا الأمر صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معه سياد كأذناب البقر يجربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البقس المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا المقصود من قوله كافيات عاريات في الحديث اللباس العاري أي الرقيق الشفاف الذي يكشف لون الجسد يقصد به أيضا النساء اللاتي يرتدين ثيابا تبكي نصف أجسامهن وتكشف النصف الآخر ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يوجه الخطاب إلى سيدة أسماء آه رضي الله عنها آه بيد أن أمره هذا يسري على جميع النساء حيث أمرهن بأن يتحرين الدقة في لباسهن ما ليس أمنا النبي صلى الله عليه وسلم وجل سيد تفاتي أبدا يحنى نفرق من الله يحنى كدع رنجا سيد تفاتي من يلا شر شر نادي شر شر أكي شافو شر شر وانا ذا أرنجا جنين صفر جكم متن wanda zai bayyana launin jikin mutum maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya wannan tufafi kuma wanda zai bayyana yanayin jikin mutum abu imam abu dawud ya ruwaito cewa asma yar abi bakar wato kanwan na aisha kenan radiyallahu anha ta shiga wajen gidansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana sanye da wata riga mai bayyana jiki maza Allah yana ganin ta sai ya kau da kai sai maza Allah ya ce mata ya ke asma mata idan ta kai haila to bai halarta ta sanya tufafi wanda yake zai bayyana wani abu a jikinta ya ce sai dai wannan da wannan ya nuna mata fuska da kafa shine kawai abin da zai bayyana amma matukar mata ta balaga to ba daman ta sanya tufafi wanda zai bayyana surar jikinta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankulan mu a wani waje daban a hadisi da yake cewa akwai wasu nau'in yan wuta guda biyu Allah ya tsare mu manzo Allah yace ni zamani na babu su bangan su ba yace na farko mutane ne da burala dorina suna dukan mutane wannan yan wuta ne mutane masu cin zali wannan kusuwaye ko suwaye ko suwaye karkaci da kowa ko bafadar sarki ko dan sanda ko soja ko wane ne inda cin zali ne to ya shiga cikin wannan lissafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda Allah madaukake sarki ya jarrabe shi da aikin gwamnati to kai ya ci zali ya kiyaye kai ya ci a kai ya ci amana ya kiyaye kai ya ci kowa ya tsaya ya aike su tsakanin shi da Allah ya ce wannan su ne nau'i na ‘yan mutane in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma da mata nau'i na biyu su ne mata masu tufafi amma kuma tsirara gashi sun sa tufafi amma tsirara manzala ya ce suna tafiya suna rangwada suna tafiya suna rawa a titi kamar da dai mata suke yi ya ce kansu za ka gan shi kamar tozon raƙuni shi ne wannan kitso da mata suke yi daman kowa ya san ƙara gashi haramun ƙara gashi kowane iri ko ƙara tsumma ne haramun ne tsumma akwai wani abin da mata suke yi da yadi ana kiran shi wai a cuci maza haramun ne za ka gama ta ta haɗin kwali kanta haka za ka ce kai matan na akwai gashi ƙarya ne ba komai to sanya shi bai da kyau to bare kuma gashi da ya zama gashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su yi ƙanshin aljanna ba kuma ƙanshin aljanna ana jinta maza Allah ya faɗi lissafi tsawon wata ruwaya ba wannan bai ce wajen shekara arba'in maza Allah ce ba za su je ba shi da mala ya ce manufa shi ne mata masu yawo ga su da kaya amma tsirara a cikin wani hadisi shi ne mata ta dinga kaya kaya wanda yake wato mai nuna tsiraici ba a magana wai mata tana gidanta fa ba ana maganar mata a gidanta a gaban mijinta ita ko zundir ta zauna ba komai misali ba shi ake magana a'a ta sa ta fita waje da haka riga da yake nuna tsiraici shine ko launin jiki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun mata da suke sanya wannan tufafi a jikin su kaga jikin su gashi nan wanda har yayin tsiraicin yanzu ake yi Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya fuskantar da maganar zuwa na na asma amma manzo Allah yana magana da dukkan matan mu'mine ne duk wata mata musulma da haka sai mu gaya musu mu yi musu wa'azi lalle ta kiyaye kada ta sanya tufafi wanda zai nuna tsiraici har maza domin yanzu maza suna sa wasu tufafi wanda su ma za ka rika ganin tsiraici ba daidai ba ne musulmi ya sa tufafi da zai matse shi kana kallon al'aurarsa kana kallon tudun al'aurarsa wai yayi gaye na shi ma namiji shi ma haramun ne musulunci ya zo cike da kunya ya zo cike da ladafi shi yasa ka duba qur'ani tun daga fatiha har nasi Allah madaukakin sarki saboda haka ya kawo da yake magana alqur'ani cike yake da kunya kaga a ka'ida ta musulunci saduwa tsakanin mace da namiji larabci sunan shi jima'i amma duk qur'ani babu ko wani alaran mayaji na maluma suka ce saboda Allah ya koyar da mu kunya su duk inda Allah zai magana sai alkunya yake da kuma haka ake son musulmi ya rayu domin shi Allah maɗaukakin sarki ya ba musulmi Qur'ani ne ya zama abin rayuwa inda zai kallo ya ga madubi na rayuwarsa Allah ka shirya da mu zaka ka ba ƙaninka ko ɗanka a'a ba za ka ba ɗanka ba zakka ba za ka ba babanka zakka ba amma za ka iya ba yayanka za ka iya ba ƙaninka bayan ka ba wa mutane fa na ce ba ka gane bayan ka ba ba mutane ba wai kawai zakanka da yayanka da kaninka ba ina nufin shi hikimar zakka da ana maɗaukacin sarki ya sa masu mawadata su ringa ba da zakka akwai hikimomi da yawa a ciki akwai wata wuta ta hasada da Allah maɗaukacin sarki ya kashe ta da wannan idan mutum yana raye a cikin mutane yana samun dukiya to a shekara yana ba su zakka zai samu wannan wuta ta hasada za ta zama tana sauki ka gane shaidan ba zai aiki a kansu dangane da shi ba yana daga cikin hikima yana daga cikin masu talakawa kuma su ringa jin shi ma mai kudin nasu ne za ka gaba magana harkar gida ba ne kawai mutum ya zama kawai shi zakata na iyalinsa ne waɗanda zai akwai haƙƙin ciyarwa a kansu to ba a ba su amma wanda babu nauyi na ci da su da za a iya ba su ko da ƴan uwa ne ina fatan ka gane eh amma ban da damun da uba Allah su wannan ko kai zakka ko kai zakka sai ka ci da su wa alaikum salam yawa to na larabawan ma shi ma ba kuskure ne wanda yake bayyana jiki mutum zai sai rigar larabawa sai ya sai wanda za ta rufe masa tsiraici wato mai kala a yan gane wanda za ta akwai wanda za ka gawa ya yi shiga ustazu amma sakarci ne eh ko gane sakarciya wani mutum ko a maka ne wani ya ce masa kai da Allah ka daina ya ce ka ne ya je ya sa kama wannan gajeren wanda na laraba da riga amma kana gani kana gani al'awar shi na rawa haka yana tafiya ya cikin ya ce kai ya kira shi ya ce kai malam mai yin hannu ana an sakarci sai ka je ka sa na nuhu tufafi kaga ba wai wannan farin riga da ka gani bugun china ce ba wai yawa ba wai wani kaya ne da aka yi musulunci ya buga ba a china suka buga shi da haka in za ka siya ka duba wani daidai da koyarwar musulunci wanda in ka sa ko da bai da sauri amma kuma ya rufe tsiraici ba an hana mutum ya sa ya sa yadi mara kauri ba a'a ya sa wanda bai da kauri amma ya rufe tsiraici shine wala ala to mai huji-huji iri-iri ne gaskiya akwai wanda zaka ga ya kazanta akwai wanda zaka ga huji-huji ya yi yawa za ka ga mutum kamar tsirara akwai wanda zaka kuma bai da ga huji-huji amma bai nuna tsiraitin mutum za ka sun sha bambam in ka duba koda laifi da mata suke sa ya sha bambam ko akwai wanda da ka ga wata mata da shi ka san bata kyauta ba dan kawai za ka ganta tsirara akwai wanda in ta sa kuma za ka ga ta rufe tsirashin ta Allah Allah na siyawa na Allah ku ita ma ta rasu Allah ya bai da wata shi kuma wanda ya rasu Allah ya ji ganshi Allah ya sa ya huta قال ده فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم